أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin to an shiga sabon wata ko talatin a 29 kuma yau ɗaya ga wata kun yawo ɗaya ga watan jima da watan rajab kenan ku wata na bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda shi ya yi daidai da ishirin da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku a lissafin baturi ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi wato ainihin fihi masail wa'inda ya biyo da su bayan waɗancan ayoyi da muka ji a farko da kuma hadisi na mu'az ibn jabal radiyallahu anhu wa arda wannan shi zai zama karatunmu na uku ina alali بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله التاسعة عظم شأن ثلاث آيات آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيه عشر مسائل عشر مسائل أولها النهي عن الشرك العاشرة الآيات المحكمات في سورة في سورة الإسراء وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحادية عشرة نعم لهم هتاكم Malin ya ce fihi masail a cikin wannan babi akwai wasu mas'aloli wanda kamar yadda muka sani sani'i na shekul islam cikin kitabu tauhid da in ya kawo babi yakan kulla mishi masail wanda a cikin doron babi baya kawo wata magana tashi ko da ya kawo ayoyi da ainihin hadisai ko wani asar da ke fassara wata aya ko wani hadisi an gane ko daga baya sai ya istinbabat da fitar da wasu hukunce-hukunce da wasu masail da aka hararo ya hango a cikin waɗancan nusus ɗin na baya wanda wannan ya yi kama da mayustafadu da ake ake yi a tsarin rubutu na zamani a ɓangaren tafsiri ne ko ɓangaren hadisi suka kamar tafsirin aljazairi rahimahullah aisaru tafasir in ya kawo ayoyi sai ya kawo gharib mufradatul kalimat sannan sai ya kawo ma'anin ijmali sannan sai ya kawo ma yustafadu min al-ayat hakan nan in ka koma hadisi sharhin umda na Ali Bassam a haka shi ma ya abin nan din shi ya tsara shi to sulubi ne mai matukar kyawu gurin kawwana ɗalibi da sanya mushi ahliya da kuma malaka ta samun fiqhu a cikin asa cikin ayoyi ko hadisi ina fata an gane wanda wannan yana cikin bajinta ta malam da fiqhun shi da ainihin ya bayyana cikin wannan littafi to malam yace al'ula yani al-mas'ala al'ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins hikima da ta sa Allah ya halicci mutane da aljinu wace aya kenan amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun الثانية أن العبادة هي التوحيد عبادة إتتي توحيدي لأن الخصومة فيه دومن ركتي أتكين شيكي يعني الخصومة بين المسلمين والكفار بين الأنبياء وأتباعهم حصلت الخصومة بينهم في هذا الجانب جانب التوحيد الألوهية تتوى أم فهمت عبادة إتتي توحيدي أكركش وتآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون saboda mushrikai suna bautar Allah sai dai suna hada shi da wani yahudawa suna bautar Allah sai dai suna hada shi da wani suna jingina mushi abin da bai sufanto da shi ba hakan nan kiristoci hakan nan majusawa to duka wannan ba ibada suke ba saboda ba su yi tauhidi ba a cikin ibadarsu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa to babu hanifiyya a cikin ibadarsu baka sai ta zamanto ta karya sharadin bauta to fuqdanu sharti ka fuqdanul wujud wa fuqdani siha abin da ya rasa sharadin shi kaga kamar babu shi ne yasa al-musiu salatahu da yayi sallah babu tuma'nina babu al-i'tidalat sai annabi ya ce mai irji' fa salli fa innaka lam tusall kawai baka yi sallah ba so da ta karya sharaɗinta to da haka su ma ibada ta mushrikan makka da sauran kafirai ba ibada ba ce ba saboda sun yi shirka a ciki kuma ya tabbata a hadithin wato da muslim ya fitar da shi hadisin abu huraira ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu hadisi ne kudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki sai ya shirka cikin aikin ya yi don Allah kuma don wani to Allah ta'ala ce na bar shi da shirka shi ba zan karba aikin ba wata riwaya wa sharika na bar shi da wancan da ya tarayya ni da shi a cikin ibadar ya je can ya biya shi ka kenan Allah bai karbi ibada ba don haka bai ma yi ibada ba ba zai ganta cikin mizani ba saboda bata cika sharadi ba an fahimci wannan ko to shine ma'anar illa li ya'budun musamman tunda akwai tafsirin da aka ruwaito a cewa wasu daga cikin malamai kamar alkalbi ya fassara da illa li ya'budun ya'ni yuwahhidun aka muqatil ibn sulaiman duk da kasancewa shi riwaya shi munkara ce bal suwaki sun karyata shi yana da littafin shi na tafsiri alwaki'ul jarrah ya ce kar a karanta shi ɗalibai suka ce ya zamu da shi suka ya ce idfunu ko udfunu ku burne shi ku haƙa rami ku sa shi ku burne saboda yana yana yin itimadin yana wato ainihin ta'ammudin yin ƙarya shi muqatil a cikin hadisi ina fata an fahimci wannan ba muqatil ibnu hayyan ba akwai ibnu hayyan wannan fiqa ne amintacce ma muqatil ibnu sulaiman al-khurasani wanda yake sahibu tafsir wanda yake ruwaitowa daga abdahak da sauransu da su abdullahi bin buraida to wannan shi shi ke da wannan matsala to shi ne wannan fassara sarahatan cikin tafsirin shi shi ma ya ce liya'budu ni an yuwahidu hakan nan ya ruwaito da isnadin shi zuwa ga Abu Salih As-Samman sahibi Abi Huraira cewa abu salih shi ma ya fassara da illa yuwahidu al-imam al-qurtubi ya hakaito daga al-imam al-kalbi ya fassara shi da yuwahidun wasu daga cikin malamai kamar su al-baghawi sun hakaito daga ba'd al-mufassirin an fahimci wannan ko akwai wanda suke jingina shi zuwa ga ibnu abbas amma wannan fassara bata tabbata zuwa ga ibnu abbas ba ta zo ne cikin littafin me yake da suna wanda aka tattara maganganun ibnu abbasin wanda wanda ya littafin majhuli ne kuma ba shi da amana ta ilimi don haka ba a itimadi da shi almuhim dai akwai daga cikin malamai wanda suka fassara illa liya'budun ya'ni wahidun wanda kuma dalilan da muka ambata a baya zai goyi bayan wannan fassara da cewa kusuma tana cikin tauhidi yana nufin at-tauhidul uluhiyya galibi ana in yace tauhidi tauhidin ibada yake nufi tunda littafin ya gina shi akan tauhidul ibada ne an fahimci wannan akwai tauhidi na rububiyya akwai na al'asma'u wa sifat duk da al'asma'u wa sifat yana shiga cikin rububiyya yana shiga cikin uluhiyya to amma dai in malam ya ce tauhid to a nan gurin yana nufin tauhidi na uluhiyya wanda a nan ne aka samu rikici tsakanin musulmai da kafirai amma a rububiyya duk sun yadda in dai ba wanda suke mulhidai ba ne za su ce maka babu Allah ma ko kuma wani abu makamancin haka wal iyazu billah amma wato ainihin hatta mushrikan makka kamar yadda ayoyi da hadisai suka tabbatar sun yadda da cewa Allah ta'ala shi ke halitta shi ke kula da halitta shi ke kaza gurin abauta mushi ne su shi ma din sun yadda abauta mushi amma dai bai su yadda a keɓe shi shi kadai da bauta ba shi yasa suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab نعم الثالثة مسألة أكو أن من لم يأتي به للي دو وند بيزود شيبا شيمي التوحيد التوحيد الألوهية لم يعبد الله وبما بوتا ما ألابا هذا سوف أنت حديثا أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه Daka wanda ya bauta ma Allah amma ba tare da kaɗaita Allah da bauta ba, wannan ibadar tashi ba sunanta ibada ba, ba sunanta ibada ba. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a zuwa karshen aya. Yaga saboda babu ikhlasi babu kaɗaita Allah ta'ala cikin bautar ranar alkiyama za su tashi ba za su ga sakamakon aikin ba domin ya ce la nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za a tsaida musu wani mizani ba saboda ibadar ta su ba karɓaɓɓiya ba ce wa alaikum assalam wa rahmatullah na sali su barka da salama alhamdulillah wale ya ce fafihi ma'ana qawlihi wala antum aabiduna ma a'bud a cikin wato ainihin wannan mas'ala za mu fahimci ma'anar faɗin Allah ta'ala wala antum abiduna ma a'bud kuma kuma ba za ku bauta wa abinda nake bauta mawa ba aka kalli sababin nuzul na na surar duk da galibin riwayoyin da ake kawowa kamar riwayar ibnu abi hatim tana da rauni a cikinta amma riwaya ta ibnu marwiya duk da kasancewar ban mu same ta da isnadin ta ba amma dai a siyuqi cikin addurul mansur ya hassana ta cewa wasu nafir ne daga cikin quraishawa ana kamar su alwalid ibn al-mughira da su umayyah ibn khalaf da su aswad ibn abd yaghuth da su wato ainihin akwai ruwa ta kawo rabi'a waɗanda suke sun mutu akan kafirci suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ka zo ka bauta ma allolinmu shekara ɗaya mu ma shekara mai zuwa sai mu bauta ma Allah kaga kenan mun yi tarayya da kai cikin addinin ka kai tarayya da mu cikin addinin mu duk wanda yake shine gaskiya daga ciki dai tun da ka raba kafa mu ma mun raba kafa duka sai mu gudu tare mu tsira tare to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ba zai hada Allah da wani a cikin ibada ba suka yi ta matsa mishi har sai da ya ɗan so ya karkata zuwa ga zancensu ƙarshe dai sai ya ce a'a sai na jira abin da ubangiji na zai umarce ni shine wannan aya a sura ta sauka suratul kafirun wasu kuma suka ce shi ya ma aka saukar da waddu law tudhinu fayudhinu ولا تطع كل حلاف مهين أما ذم مشاء بنميم وده كذا الوليد بن المغيران ده كما آية في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وده كما أنا سنسو يرجع وسآيويني وده سكيرة أنزافي ayoyin da suke dira kan wato ainihin wasaniya da bautar gunki da abin ga to a dan cire su cikin qur'ani ne to ne kuma cikin karshen alkahaf Allah ta'ala ya ce mishi kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi eh cikin Yunus kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai zuwa karshe to kun ga anan da yace akwai ma'anar wala antum abiduna ma a'budu suratul kafirun ta sauka akan wasu ayyanannun kafirai ne da Allah ya yanke hukuncin ba za su musulunta ba kamar sunayen can da muka ambata duka sun halaka akan kafircinsu haka sai ya ce ni ba zan bauta ma abin da kuke bauta mawa ba ba zan je in mabunki sujada ba kuma kuma ba za ku bauta wa abin da nake bauta mawa ba wato ana sanar da su cewa ba za su musulunta ba ko kuma ya zama ba za ku bauta wa abin da nake bauta mawa ba don in dai muka tafi a haka ni ina bautar Allah ta'ala ku kuna bautar gunki kuma ku zo ku ce za ku bauta ma Allah tare da ba ku khal'in bautar gumaka ba ba ku yakice ba daga gare su to lallai ba bautar Allah kuke ba shine fassarar da malam ya dauka wadih الرابعة الحكمة في إرسال الرسل مسائل بزام دنجة tsawaitawa ba in ba tare da bukata ba hikimar da ta sa aka aiko manzanni min aina akhadha akhadha hadhihi almas'ala laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut kenan hikima shine dan mutane su bauta ma Allah su nisanci tagutu tunda an diccan at-tafsiriyya ce الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة منزنتي ساقون منزنتي يا جمي قوة الأمة من أين؟ في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون السادسة أن دين الأنبياء واحد هل ينزل؟ an i'budu Allah wajtanibu at-taghut haka nan cikin suratu hud abinda manzanni suke ce mawa wato ainihin mutanen su an i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru haka cikin a'raf ko as-sabi'a al-mas'alatu al-kabira mas'ala mai girma duka masailin suna da girma amma gaba da gabanta anna ibadata Allah la tahsulu illa bil kufri bit bautar Allah ba ta samuwa ba ta yiwuwa sai an kafurce maɗagudu dole sai an samu a takhliya kabla tasfiya a tahliya sai an samu kubuta daga dauɗa sannan sai a yi kwalliya in ka faɗa kwata ba kai za ka je ka shafa mai kuma ka fesa turare ba sai ka kawar da wannan ƙazantar tukunna ka wanke jikinka ka sannan ka zo kuma ka sanya mai ka shafa mai ka fesa turare ka yi gayu baya yiwuwa a haɗa dauɗa da kuma tsafta a lokaci guda ba zai yiwu ba da ka sai an samu tsarkaka sannan sai a samu kwalliyantuwa don haka bautar Allah ba ta yiwuwa sai bayan kafircewa ɗagutu fa fihi ma'ana qawlihi faman yak sau da matsala na da girma sai bai baka ka gano ba da kanka sai ma ya fito ma da abin faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah duk wanda ya kafirce wa ɗagutu kuma ya yi imani da Allah dole sai an duk da wawun ba kai tsaye take fa'idanta da tartibi ba amma a nan ma'anar da akwai tartibi ciki sai wanda ya kafirce ma ɗagutu kuma ya yi imani da Allah sau kalmar shahada ma a haka aka gina ta nafiyun ne fa isbat la ilaha kaga wannan nafiyun ne nafin jami'a ma yu'badu min dunillah ka'inan man kana illa Allah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu fiha to dan haka shi mafaman yakfur bi taghuti kaga la ilaha kenan wa yu'min billahi illa Allah kenan haka annabi Ibrahim da yace innani bara'un mimma ta'budun kaga wa faman yakfur bi taghuti kenan shine la ilaha da wa bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani shine wa yu'min billah shine illa Allah ina fata an fahimta to ba yiwuwa mutum ya zo ya yi ta la ilaha illa ya kwana yana la ilaha illa ya hana mutane bacci ya sa lasufika amma kuma da wani ƙwarme manguru da ƙwarme miyan laya a ƙugun shi yana da ikifadin jazimi cewa layan nan ita za ta tsare shi to kaga la ilaha illallah shi ba za ta yi amfani ba irin ta fir'auna ne inda fir'auna yana kumshe da kafurci amma ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila jumlolin fir'auna ma sun fi yawa akan naka amma kuma Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin Allah bai karba ba saboda me saboda babu takhliya saboda babu al-kufru bi taghut hakan nan la ilaha illallah munafikai bata amfanar da su da komi ba saboda a can ƙwaryar zuciyarsu ba su tsarkake ta ba daga bautar gumaka ko da ba su yi dai amma ba su inkari bal ma suna son bautar gumaka to don haka mutum ya ta la ilaha illallah amma dai ya zamanto bai kubuta daga bautar wani Allah ba da kowane irin nau'i na bauta la ilaha illallah shi ba za ta yi mushi amfani ba shine ma'anar la tahsulu illa bil kufri da taghut muna tare الثامنة آية مسألة تتقص أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله lallai ɗagutu ya game dukkan abin da ake bauta mawa koma bayan Allah za a fahimci haka a cikin faman yakfur ɗaguti wa yu'min billah saboda Allah yana inkari akan jinsin kafirai ga baki ɗaya akwai masu bautar shaidan akwai masu bautar gumaka akwai masu bautar ma wasu shugabanninsu kaga ai sai Allah bai ce faman ainihin wa faman yakfur bil shaytani ba bai ce faman yakfur bil awthani ba bai ce faman yakfur sai ce faman yakfur bil taghuti wannan ke nuna kalmar taghutin ta gani wanda muka ambatar ambato ambatar a baya fassarar da Ibn al-Qayyim ya cikin I'lamul Muwaqqi'in a farko farkon shi cewa wato ainihin at-taghut kullu ma ubida min dunillah ko kuma at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu ما تجاوز به يعني ما تجاوز العبد حده بسببه من معبود كالأوثان أو متبوع كماذا كعلماء السوء أو مطاع كالأمراء فرعون بنقرن أمراء سكي أحبارنا يهودا بنقرن علماء سكي أوثاننا مشركا مكة سنة بنقرن الأصنام والأوثان to duk wanda ya sanya bawa ya bar haddin da shari'a ta yi mishi na ibada ya sanya shi ya bauta ma wani Allah ko ya sanya shi ya bauta mishi shi a karan kanshi ko ya sanya shi yana ganin wani na da haƙƙi irin haƙƙin da Allah yake banta da shi ko ya sanya shi wato ainihin yake izgili ga Allah ko wani abu daga cikin sabubban kafirci to wannan shine dagudu kenan bai keɓantu a kan gumaka ba da galibi fassarar da ake mawa yan islamiyya kuma ya furbi tsagotu duk wanda ya kafirce ma gumaka fassara ce naqisa muhilla haka sai da yawa daga cikin ɗalibai da kuma ma wanda kila ma har sun girma suna ganin ɗagutu ko shirka shine kawai wanda ya sanya gunki a gaba ya mai sujada shine yayi shirka bai san shirkan nan za ta iya yiwuwa ga wanda yake raye yana motsi kamar da shi gunki ba za ta iya yiwa ga wanda yake yana kabari a mace kamar da shi gunki ba za ta iya yiwa ga wani abu ma da yake ma'ana ne ma ba hisi ba kuma kamar da shi gunki kuma ya zama shine dagutun ka duk abin da zai raba ka da Allah shine dagutu akwai fassarorin su sayyiduna Umar sayyiduna Umar ya fassara da shedan sai cikin malamai sun fassara da gunki duka dai amma yana tattaruwa akan fassarar Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala na'am التاسعه عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف girman lamarin ayoyin nan guda uku wanda hukuncin suke a fili karara al-muhkamat ba mutashabihat ba waɗanda suke cikin suratul an'ami gurin magabata saboda maganar ibn mas'ud da yace man man sarrahu an yanzura ila wasiyati yana kawo lafazin tirmidhi من إلى صحيفة محمد التي عليها خاتم رواية الترمذي كو akwai man arada shi ma akwai lafazin da ya zo da haka cikin tafsir na ibn abi hatim an yanzura ila wasiyyati muhammadin allati alaiha khatamu falyaqra qawlahu ta'ala aha to to akwai a ciki za mu fahimci girman lamarin waɗannan ayoyi guda uku wanda hukuncinsu yake a ƙarara dama mas'ala ta hukuncin shirka tauhidi ba sa cikin mutashabihat muhkamat ne ƙarara suke malam yanzu kama a ce maka hukuncin haramcin zina wannan mutashabihi ne muhkami ne to ahkamu min hukuncin da ya shafi haƙƙin Allah inda salaf a gurin magabata kaga su ibn mas'udin kenan wa fiha ashru masaila a cikin ayoyin akwai mas'aloli guda uku awwaluha an-nahyu 'anil shirki shine qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a inda mun kawo innan mas'alolin a karatun baya ko mun karanta ayoyin duka guda uku kuma al-muhkamat mun ji cewa ibnu abbasin kamar yanda ibnu abi hatimin ya ruwaito da wani shi ibnu abbasin ya ce waɗannan ayoyi su ne al-muhkamat sai dai isnadin mai rauni ne akwai ibnu lahiya a ciki wannan maimai ne duka al-ashiratu al-ayatul muhkamatu fi suratil isra ayoyin nan da hukuncin suke fili ƙarara na cikin suratul isra wa fiha thamani asharata mas'ala akwai mas'aloli goma sha takwas a ciki bada'aha bi qawlihi la taj'al ma'a allahi ilahan akhara fa taq'uda madhmuman makhdhula kar ka sanya wani abun bauta koma bayan Allah tare da shi sai ka zauna a duniya mazmuman abin zargi muminai za su zarge ka Allah zai zarge ka makhzulan abin tabarwa dan Allah ba zai taimake ka ba dan nasrul mu'minina haƙƙin Allah ne amma wanda ba mu'mini ba Allah ba zai taimake su ba suratul isra kenan wanda tun daga aya ta 22 har zuwa ta 39 su ne mas'alolin guda goma sha takwas ba lokacin da za mu lissafo su amma ciki akwai haƙƙin makoci haƙƙin iyaye bayan na iya na Allah subhanahu wa ta'ala kula da marayu hukuncin haramcin kisan kai da alfahari da duka an gane ko da wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula har zuwa ɗayan shafi to duka waɗannan suna cikin ayoyi muhkamai wanda babu wani iskali a cikin su wa khatamaha bi qawlihi wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar kaga ya bude da hukuncin shirka kuma ya ƙara kullewa da hukuncin shirka dan a nuna ma girman lamarin shi wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhara kar ka sanya wani abun bauta na daban tare da Allah ka bauta mushi yanda kake bautar Allah fatulqa fi jahannama sai a jefa ka cikin wutar jahannama maluman kana abun zargi madashuran kana abun wulakantarwa yani matruda a jefa ka arabu da kai cikin wuta ba za a saurari mutum ba kenan kenan baya cikin wanda za a cece shi mumini wanda ya mutu da guntun imani a zuciyar shi shi wannan za a fuddo shi watan wata rana daga wutar jahannama kenan shi za a saurare shi za a kai shi aljanna amma wanda yake kafiri su ne waɗanda Allah zai ce musu ikhsa'u fiha wala tukallimu ba za su ƙara magana ba ko jin ma abin da ake cewa ba za su yi ba kamar yadda ibn mas'udin yayi a ainihin wannan fassara to kun ga a can gurin ya nuna hadarin shirka a duniya mabudin ayoyin la taj'al ma'a Allah ilahan akhara fa taq'uda mazmuman mahzula daga ƙarshe sai ya nuna a lahiran ma ba sauki wala taj'al ma'a Allah ilahan akhara fa tulqa fi jahannama maluman madhura maluman madhura haka kenan shirka ba ta da rana duniya da lahira shi yasa Allah ta'ala ya siffanta mai shirka da cewa faka annama kharra minas sama فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق kenan ba inda yake da sassauci in ya faɗo ƙasan iska za ta iya tsuntsu in ya zauna kenan tsuntsu zai zo ya cafke shi in kuma akwai iska za ta kwashe shi ta jefa shi guri mai zurfi kaga a can zai karya wuya ya kal wato dai babu masaka tsinke Allah ya kyauta wa nabbahana Allah subhanahu wa ala izami sha'ni hadhihi al-mas'ala Allah ta'ala ya faɗakar da mu akan girman wannan mas'ala bi qawlihi zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wancaninka duka waɗancan bayanan da aka yi maka a baya su ne abinda ubangijinka ya maka wahayi na hikimomin shi shi yasa ce fala zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikmati fala taj'al ma'a Allah ilahan akhara fataq'uda فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أي نعم الحادية عشر ko an karanta shi قال رحمه الله الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية آية الحقوق آية الحقوق العشرة بدأها بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة الثالثة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة, للمصلحة. السابعة عشرة استحباب استحباب بشارة المسلم بما يسره الثامنة عشرة الخوف من اتكال من الاتكال على سعة رحمة الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم العشرون زوال تخصيص بعض الناس بالعلم دون دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع مع الإرداف عليه الثاني الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل الرابعة والعشرون عظم شأن, شأن هذه المسألة
na'am malam yace alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul huquqil ashara ayat cikin suratun nisa wadda ake kiranta ayoyin da ke ɗauke da hukunce-hukunce ko haƙoƙi guda goma bada'aha Allah ta'ala bi qawli Allah ta'ala ya buɗe ta ko ya fara ta da cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a kaga shi ma dai kan tauhidi ne ku bauta ma Allah kar ku hada shi da kowa a cikin bauta wala tushriku bihi shay'a tawkidi ne tunda dama ibadatuhu tauhidu kamar ce wa'budullaha wani zai iya zama ba shi da fahimta sosai shi yasa sai ce wala tushriku bihi shay'a ku hada shi da karfa ku hada shi da kowa a cikin bauta shi ma sai zancen iyaye zancen makota zancen kaza su ma dai abubuwa guda goma واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم سيتي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا haka haƙoƙi ne guda goma da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa a waɗannan ayoyi cewa ayatu huquqil ashara wasu daga cikin wato ainihin malamai na zamani haka suke kiranta wanda dai a sani na malam wato ainihin shi ibn abdul wahab kusan shi ne na sani dai a alamustawar tarihi ya fara ambatan cewa ayatu hukufil ashara wani sa daga baya wasu malamai sun yi rubuce-rubuce kamar wato ainihin a doktor aqil ابن عقيل بن عبد الرحمن العقيل يا ربوت للتافي آية حقوق العشرة هكذا الشيخ سليمان بن إبراهيم اللاحم شما يا ربوت للتافي آية حقوق الحقوق العشرة ina sharhin wa'innan ayoyi na cikin suratu al-isra ko mu ce wa'innan hukuk na cikin suratu al-isra الثانية الثانية عشرة مسألة قوم شاء بيو التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته فذكر واكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم يا يوم وفاته شي ما لن الله يجيك شي duk da koda ma a ce ya tabbata shi athar din kamar yadda muka je a baya ba wata wasiya ce ta daban da annabi ya rubuta ta musamman ba amma dai tana cikin dimnin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana da alkur'ani mai girma cikin abubuwa na hukunce-hukunce da ayoyin da ke cikin alkur'ani a wa'innan ayoyi guda uku na cikin an'am suna cikin mafiya girman sha'ani don su sun haɗa haƙƙi na ubangiji da sauran haƙƙoƙi na bayi ina fata an gane wanda kuma asar ɗin bai tabbata ba kamar yadda muka rinjayar الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا ما هو حق الله تعالى علينا نعم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في حديث معاذ بن جبل الرابعة عشر معرفة حق العباد عليه سنن حكم باي أكن ألا وحق العباد عليه على الله ألا من لا يشرك به شيئا ومن لم يشرك به آه، شيئا إذا أدوا حقه إذا سنسوكي حقا شيء عندما مفهومي ندقى كان حديثا وحق الله على الع- وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به أي ألا تشرك به شيئا هو حقه عليك وألا يعذبك وألا يعذبك إذا لم تشرك به هو حقك عليه الذي وجبه على نفسه kaga ba zai yiwu ba ka nemi haƙƙinka daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai in ka sauke haƙƙin shi a kanka mun ji cewa wannan haƙƙi tafaddulan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaura ma kanshi sai godiya ta tabbata ga Allah الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة mafi yawancin sahabbai ba su san wannan mas'ala ta cewa duk wanda bai hada Allah da wani ba Allah zai kai shi aljanna ba su san na'am ba su san uh, wato ainihin wannan matsalar ba shi ma an ɗauko daga me da ce afala ubashirun nas ka san abin da ka sani abu zai wuya ama albushiri da shi In ka an ce albushirin ka abin da kudi ba ka san shi ba ko kuma daman kana jira ne ba ka san yaya zai zo ba an fahimta ai السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة halaccin wato ainihin ɓoye ilimi saboda wata maslaha mece ce maslahar fayattakilu al-ittikal ala si'ati rahmatillah kaga kenan yana daga cikin maslaha a ɓoye ma wanda aka san da cewa in an sanar da shi wannan gara basa zai shantake shi yasa sai ya ce la tubashirhum fayattakilu kasi kwance da kaya ko ina fata an fahimta so dan haka akwai riwaya da ta zo cewa da'ahum ya'malu la tubashirhum da'ahum ya'malu kakkai musu albishiri ka basu su yi aiki السادسة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره آه، البشارة كما تكسن استحباب من ضم أباء بك كسراني بشارة ينا إيا لو ما أسلم بشارة وني عيديني نا كريستوتي دا سكي سيرانة بشارة إيدي سكي نتنا وادنا أنا مريم عليه السلام almuhim duka zai ɗauka to ya mustahabbancin yi ma musulmi albushiri da abin da zai faranta mushiri so da ya ce afala ubashirin nasa afala ubashirun nasa kenan ya san da cewa abu ne mai kyau ka faranta wa musulmi rai kuma ya san wannan matsala ce da duk wanda ya ji ta zai ji daɗi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a hadisin ibn umar wanda yake cikin sunan tirmidhi cewa afdalul islam sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim mafi albarka da daraja cikin al'amuran musulunci ka shigar da murna a cikin zuciyar musulmi kaga mala'iku lokacin da suka zo gurin annabi ibrahim asali wato aiken da aka yi musu su je su hallakar da mutanen annabi lokacin amma suka biyo suka yi mushi albishiri Allah ya umarce su ya umarce su su biya su ma annabi ibrahim albushiri da cewa zai samu da aga sai ya ji daɗi matar shi har ta ɗan kalan ɗimauce irin wannan shekarun nata da kuma shekarun mijinta a ce za ta haihu a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib to kaga wannan yana nuna halaccin ko kuma mustahabbancin yi ma mutum albushiri da abin da zai faranta mishi rai akwai hadisi duk da kasancewar yana da rauni wanda at-tirmidhi ya fitar da shi annabi sallallahu yana cewa la yuhaddithani ahadukum an ahadin bi shay kada ɗayan ku yazo ya bani labarin wani abu da wani yayi yace li anni uridu an ukhrija ilaykum wa ana salim as-sadr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ina so in fito gare ku ina da wankakkiyar zuciya kirjina ya zama a yalwace ban da wato ainihin jin haushin kowa da hadisin da'ifi ne akwai wani rawi alwalid ibn abi هشام ونديكي مستورني الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله جنس ورودة وتدوغرة أينهم فات الرحمة الله أي الله غفور رحيم أي كنا جن وسأوامنا تير أي غفور رحيم ثم أنت كما شديد العقاب جناحي الفلاح سنك هذا بين الخوف والرجاء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين تلك هذا تكان الرهبة والرغبة تكان الخشية دعينهم واتو الرجاء الخوف دا الرجاء كان صورا أذابر الله كما كان فات الرحمر الله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فرق جزئي لا شافي نهم سند ترى ya hakaito daga Imam Ahmad yana cewa yanbaghi an yakuna sa'iran ila Allah bain al-khawfi war-raja fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu ya kamata da wato ainihin musulmi ya kasance yana tafe akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahamar Allah dan in ya bari ɗaya daga ciki ya rinjaya to halaka zai halaka zai so da idan ya zama bangaren alkhawfu ne ya rinjaye shi to zai samu al'iyas ɗebe tsammani daga rahmar Allah za ce inna la ya asu min rauhillah illa alqaumul kafirun hakan nan idan ya kasance kuma ya rinjayar da bangaren alkhawf arraja yana ganin kawai rahmar Allah ai kawai zai tsira ai kawai zai shiga cikin ma'aiki ai zai shiga rububi ai kaza to zai fada cikin al'amnu min makrillah kuma wala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun kaga taɓaɓɓe shi ke amincewa daga azabar Allah amince daga makarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala dole ya zama yana tsoron azabar Allah yana ƙaunar rahamar Allah wasu malamai suka ce lokacin da wato ainihin ya tuna da ni'imar Allah sai raja'in shi ya fi ƙarfi ya karanta ayoyin rahama da sauran sai raja'in shi ya fi ƙarfi a lokacin da ya tuna da aikin shi dole zai ga kusuri ko ko kuma zuciyar shi ta raya mishi saban Allah to sai ya tuna da azabar Allah wannan zai sa ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya gyara ayyukan shi wasu malaman suka ce idan yana halin rashin lafiya to bangaren raja'in shi ya fi karfi saboda faɗin Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah wurin da Imam nawawi ya kawo amma in yana raye yana cikin aiki to bangaren tsoron azabar Allah ya fi tsanani sun yi hujja da faɗin Allah ta'ala wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un idan haka wannan kenan inda wannan kauli wato ibn al-Uthaymeen cikin al-qawl al-mufid ya ce magana ce jayyida التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم أكا تنبي متن الله ورسوله أعلم أن فهمت daga. فدن معاذ بن جبل سأتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله بماذا أجاب معاذ الله ورسوله أعلم قلت الله ورسوله أعلم كما قدمنا هذا في المسائل الشرعية مسألة لنا شريعا ومن أي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت هذا كم عطفيني دواو الله ورسوله أعلم انت يزوجي ما شاء الله وشئت النبي يتيمي أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده wannan matsala ce ta alƙadariyyatul kauniyya wannan babu hannun annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki bai san me zai faru an jima ba sai bayan ubangiji ya sanar da shi haka idan aka ce shin anya wata mai zuwa wato ruwa zai sauka ko sanyin nan ya ƙara wata ɗaya ba za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba sai ka ce Allahu a'lam su da mas'ala ce qadariyya al-kauniyya amma ka tambaye ka me hukuncin wato ainihin saki da ainihin rantsuwa ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam mas'ala ce shar'iyya annabi shi yazo da shari'a mafhum al-20 jawazu takhsis ba'd an-nas bil ilmi duna ba'd halaccin a keɓance sashen wasu mutane da ilimi banda wani sashi saboda ya sanar da mu'az ya keɓance shi kuma ya hana shi ya sanar da sauran kaga wannan ke nuna ana iya keɓe wato ainihin sashen ilimi da sashen wani ilimi sashen mutane da wani ilimi banda wani sashi ina fata an gane amma in ya zama akwai maslaha cikin haka kamar yadda annabi sallama ya ambaci maslahar kai la yattakilu yani ko to haka in ya zamanto ka sanar da mutane wani ilimi duk da gaskiya ne amma zai jefa su cikin matsala to sai ka fasa domin dar'ul mafsada musallatun ala jalbil manfa'a kullum ana kallon ina banna za ta zo a toshe ta ba ina wato maslaha take ba har aiki ma wani aikin na alkhairi ne kana iya barin shi saboda kar ya zama to fitina ga wasu shi yasa annabi sallallahu ya ce ya so ya rushe ɗakin ka'aba ya gina ta akan qawaid isma'il amma sai ce mana na aisha laula anna qaumaki hudatha'u ahadin bi islam bi kufrin ba dan mutanen ki basu jima da barin kafirci ba da na rushe na canza ginanta to da ya rushe nan za a samu matsala shi yasa sai ya bari duk da alkhairi ne ina fata an fahimci wannan Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna bayan da za a yi ka sanar da wasu mutane wani ilimi da hankalinsu ba zai riske shi ba face sai ya zama fitina ga wasu wani ko da hankalin shi bai kai ba yana da tsarkin imani zai ce amanna bihi kullum min indi rabbina to wani ba shi da wannan fahimta sai ya shiga cikin tunanin nuka wanda za su hallaka shi idan haka ba komai ake sanar da kowa ba yasa sai na ali shi ma wancan magana na ibnu yana cikin muslim farko farkon cikin muslim hadisi na biyar kitabul iman kenan a cikin kitabul ilm na bukhari ya kawo asar na ali bin abi talib mu'allaqan bi sighatil jazm yana cewa la tuhaddithu an-nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzabu Allah wa rasulahu wa an yukazzaba Allah wa rasuluhu ku sanar da mutane abin da za su fahimta ba wai a sanar da su abin da suka sani ba ala abin da za su fahimta ko kuna so a ƙaryata Allah da manzon shi ne don wanda jahili ne shi ami rufaffen fahimta gare shi zai iya yin mummunan zato ga ubangiji to da haka shi yasa Allah ya yabi al-ulama'ur rabbaniyun ibn Abbas ya fassara da cewa su suke koyar da mutane ƙananan ilimi kafin manya abi a sannu sannu to waɗannan usul ɗin shine malamai suka ɗauka suka ainihin wato sanya a manhaji na karatu akan fara daga ƙananu kafin manya ƙananan littattafai kafin manya wanda ya ce zai ɗauko daga kingima gingiman littattafai in ba sa'a ba zai shiga cikin fitina Allah ya samu dace العشرون الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم كان كان كان النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار ya hau jaki duk da kasancewar ya fi kowa daraja ma'al irdafi alai kuma duk da haka ya goyo saman jakin ba kowa ke iya wannan ba na farko kowace dabba annabi ya so zai iya hawa sannan kuma ya ga dama ya ce shi ba zai hau da kowa ba darajar shi ta kai ga hakan a al'adance amma saboda tawadu'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki kuma ya goyo a saman jaki kaga saboda mu'adh ya ce kuntu رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة تند يا يا معاذ أما سكتي ده شرط إن كري زمانتو أن تشوتد دبة akwai dabbar da ba ta da ƙarfi saboda lalura ko ƙuruciya ko tsufa to in kuka hau ku biyu jibga jibga za ku iya cutar da ita amma in za ta ɗauke ku to babu laifi الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل النبي ya keɓance shi da wani ilimi kuma sannan ya hau da shi saman bayan saman dabba ya goya shi a bayan shi mun ce ibnu hajar ya rubutu akan sunayen wanda annabi ya goya su a saman dabba wannan daraja ce الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة أية مسألة نعم مسألة التوحيد بارك الله فيكم وسيمتاشي بابينا قبل إن شاء الله وإياكم